الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحب قلوبنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين وأصحابه بر المرامين والتابعين والتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد سورة الجن مكية وهي ثمان وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم قل هي إلي أنه سماع نفر من الجن فقالوا إنا سمينا قرآنا عجبا آه wannan sura an ambace shi da wato suratul jinni an ambace wannan sura da sunan aljanu saboda baki ɗayan suran tana magana da ainihin aljannu a ciki saboda shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya tura shi a duniya a manzo ne na mutane da aljanu na dabbobi da ainihin dukkan halittu shi yasa Allah ya ce wa ma'arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira ban aike ka ba ya rasulullah face baki ɗayan duniya mutum da aljan kai ne manzo duk wanda bai bi karantarwar manzon Allah da manzancin manzon Allah ba duk abin da zai yi a wannan lokaci tun daga bayyanan manzon Allah in ya bi wani addini falan yi kubala minhu ba za a karɓa mishi ba huwa bilahi yadda ya kasiri an ta bilahi da kuma ya yi hasara kenan ya shi kana ga masu rike da attaura kuma attaura littafin Allah ne an sauke shi wa annabi Musa alaihi salam amma ya gama aiki linjila an saukawa annabi isa alaihi salam ita ma ta gama aikinta amma dukkan suna nan a duniya ba a yi amfani da su duk wanda ya amfani da su ba lokacinsu ne ba kamar mutum a ce kudin da an canja shi na wancan ainihin shugaban kasa sai kuma wannan shugaban kasa kace za ka yi aiki da kudin da shi zai yi amfani shi yasa akwai ambaton aljanu a ciki tunda shi manzon Allah manzo ne na mutane da aljanu amma ka ne wannan ayoyi ta sauka tana da ayoyi 28 tana fara da bismillahir rahmanir rahim quluhiya ilayya annahu sama'a nafarun min jinni فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا Kul ka gaya musu ya Rasulallah, uhiya ilayya an mun wahayi in ji annabi Muhammad, kuma Allah yana mushi wahayi. Ka gaya musu uhiya ilayya, amma annabi wahayi na saƙo tsakanin mutane da aljanu. Lokacin da aka ma annabi wahayi na Allah ya tura shi wurin mutane da aljanu. to su wayannan aljanu an ce akwai wani guna ce mata ninuwa tsakanin makkan da madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta qur'ani su wayannan aljanu da sun ji karatun qur'ani sai suna gayyatar yan uwansu aljanu ku zo ku zo shine a wancan aya na suratul akabi daga jiya suna Allah na faɗa wa in sarafna ilayka in sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'an Allah ya tura lokacin da su aljannu sun juya da suna ji Qur'ani annabi yana karanta suna gaya ma ainihin ƴan uwansu ku zo ku saurari wani magana da wannan annabi yake yi kun shiru kun shiru ku ji wannan to shine wannan ayan shi ne cikin wancan magana. Allah ya ce, Uhiya ilayya, ya ma annabi saƙo, annahu sama'a nafarun min al-jinni wa'ansu jama'a daga cikin aljanu annahu sama'a sun sun zo suna sauraron wannan qur'ani da annabi yana karanta wa qalu inna samina qur'anan ajaba sun ce kai mun ji wani karatu wanda yake mai ƙayataccen ma'ana mai ƙayataccen fasaha sai ku zo ku ji wannan magana ba mu taɓa ji irin wani magana mai ƙayataccen fasaha da ma'ana ba wato aljanu kenan suna gayyatar ‘yan uwansu su zo su ji ƙur'ani saboda haka duk wanda ana karanta ƙur'ani ana so ya zauna shiru ya ji maganar Allah ga aljanu su ma suna jin wannan ƙur'ani suna jin ma'anonin shi suna gayyatar yan uwansu ku zo ku zo ku sauraro wannan ainihin karatu da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana yi suna ce kai akwai abun mamaki mai kayatarwa da ma'anoni da ainihin fasahohi a ciki
يهدي إلى الرشد فآمنا به يهدي به إلى الرشد فآمنا به shi wannan ƙur'ani wanda ainihin su aljanu suna jiɗin nan sun ce ya haɗi ila rushidi wannan ƙur'ani yana shiryarwa zuwa ga shiriya abinda su aljanu suna gaya ma ‘yan uwansu kenan wannan ƙur'ani yana shiryarwa zuwa ga shiriya
ولن نشرك بربنا أحدا هناك يهدي إلى الرشد wannan Qur'ani yana shiryarwa zuwa ga shirya walan nushrik bi rabbina ahada saboda haka ku zo ku ji mu ba za mu hada ahadan mutum daya wala nushrik bi rabbina ba za mu hada wani mutum ko wani abu da ubangijinmu ya zama to abin bauta ba Allah ne kade mu ba za mu bauta mishi shi yasa a cikin aljannu akwai musulmai akwai mu'mini akwai kafirai akwai nasara akwai akwai yahudu akwai majusu ma suna cikin aljanu kamar da ga cikin mutane akwai yahudu akwai nasara akwai musulmai akwai wanda ba ba ma su da ba su da Allah ba san Allah ba su ma haka aljanu suke
وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا wa innahu ta'ala lale ubangijin mu madaukaki jaddu rabbina ubangijin mu yayi girma Allah kenan jaddun anan na girma ne na ubangiji jaddu rabbina ubangijin mu yayi girma a mata kaza sahibatan Allah bai rike mata ba Allah ba shi da mata wala walada balanta na ainihin sa ai sai da mata tukun ana ainihin samu dako to Allah matakar sahibatan bai riki ainihin mata ba ba shi da shi wala walada ba shi kuma da ainihin ɗa annabi isa ba ɗan Allah ne ba bawan Allah ne inni abdullahi atani alkitaba waje alani nabiya ya ce ni bawan Allah ne kuma ni annabin Allah ne Allah ya bani littafi kuma a a a inna annabi Isa ya ce shi bawan Allah ne kuma annabin Allah ne
وإنه كان يقول سفهنا على الله شططا وإنه يقول سفهنا على الله شططا وإنه يقول سفهنا إنه وإنه كان يقول سفهنا على الله شططا su aljannu suna faɗa da sun ji wannan ƙur'ani suna ce kai wawayinmu jahilanmu sun kasance ya ƙuru na alallahi shaɗaɗa suna faɗin shaɗaɗa ƙetare iyaka suna ƙetare iyaka alallahi a gurin Allah suna faɗi abinda ya abinda bai kamata akan Allah ba su wawayinsu wato jahilansu kenan su waɗanda suka ba da gaskiya suna faɗa da sun ji ƙur'ani sun yi imani da shi suna ce ai ai daga cikinsu akwai waɗanda suna faɗi abin da bai kamata ba suna ƙetare iyaka shi ne shafa'a suna ƙetare iyaka akan Allah akan maganar da suke yi akan Allah
وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنا ظننا su aljanu wai suna zato Allah ta Allah ta Allah ta kula ala Allah insu wal jinnu wato su aljanu suna zato a Allah ta kura al'insu wal jinnu, wai mutane da aljanu ba za su faɗi,
وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا yawwa abinda su ainihin aljanu suna cewa, wai bai wa inna wa inna zanan na Allah ta kura linsu wal jinnu alallahi kaziba suna ce ba su yi zato ba su aljanu sun ce ba su yi zato cewa mutane da aljanu za su faɗi ƙarya akan Allah ba abinda su waɗanda suka ba da gaskiya suna ji Qur'ani sun ce ba su yi zaton ashe mutum da aljanu za su yi ƙarya su faɗi ƙarya akan Allah su ba su yi zaton haka ba Mhm.
وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا إنه كان رجال من الإنس يقوزون برجال من الجن فزادوا رهقا kafin Qur'ani ya zo ya karanta mana irin ayan da za ka karanta na tsayi akan inda ka je za ka zauna ko za ka shiga wani gurin da an ce akwai aljanu ka san duk inda za ka shiga an ce fasta izbillahi minan shaɗa fasta izbillahi minan shaɗanin rajim ka nemi tsari ga ainihin shaidan wanda yake abin jifawa to kafin zuwan ainihin manzon Allah su larabawa idan sun zo za su wuce hanya idan sun zo za su zauna sai su rika ce suna neman tsari daga shugaban aljanu wanda yake wannan gurin to wannan kuma abun sai yana sa ma su aljanu wato dagawa suna ji ah ashe su ma ana neman tsari da su to shine ainihin wannan ayan Allah yana faɗa cewa wa innahu kana rijalun min al-insi sun kasance wato mazaje na mutane ya uzuna bi rijalin min al-jinni suna neman tsari daga mazajen aljanu fazadu rahaka wannan abinda mazajen mutane suna neman tsari da ainihin mazajen wato shugabannin aljanu wannan yana ƙara masu aljanun dagawa shine rahaka yana ƙara musu dagawa to kafin wani ainihin manzon Allah da a zo da wannan ayoyi na tsari su ainihin aljanu suna jin wannan yana ƙara musu dagawa shi yasa aka ce duk inda zaka zauna ko zaka tashi ka fara da bismillah in zaka daga ma ka ce bismillahir rahmanir rahim duk in zaka ci abinci ma ka fara da bismillahir rahmanir rahim in zaka sa riga ka sa bismillahir rahmanir rahim in zaka cire ma bismillahir rahmanir rahim in zaka shiga gida shiga da bismillahir rahman in zaka fita ma fita da bismillah an ce duk abin da ka ce bismillahir rahmanir rahim to shaitan ba zai haɗu da kai ku yi shi ba an ce in ka ce bismillahir rahmanir rahim to shaitan zai yi gudu sai ya kai bangon nan kafin sake dawo wurin ka Da saboda haka wannan shine tsarin da aka bamu su a kafin lokacin da su larabawa in suna wuce wuri sai su ce in su zauna su ce suna neman tsari daga shugaban aljanun da yake wannan gurin to wannan abin da sun ana yi yana ƙara musu dagawa shi aka zo mana da wannan ainihin bismillahir rahmanir rahim da a'udhu billahi minash shaitanir rajim to saboda haka wannan yana ƙara musu dagawa su aljanu
وإنه ظن كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وإنه ظن كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا أي سوء الجنو su ma sun yi zato su sun yi zato da su da mutane wa innahu zannu kama zanantu su ma ainihin aljannu sun yi zato kamar yadda mutane suna cikin zato Allah ya ba'atha Allahu ahada wai Allah ba zai tsaga wani mutum ba in ya mutu to su ma akwai a cikin aljannu wa'anda su ma suna da wannan aqidan cewa ai idan an mutu ba za ta tashi ba to shine ainihin wannan a cikinsu akwai wayanda suke zaton cewa idan an mutu an mutu kenan ai mu a cikin mutane akwai wanda suna da ainihin wannan akida in an mutu ba za a tashi ba ba tashin kiyama shine Allah yana gaya wa manzon Allah wa innahu zannu kama zanantum Allah ya ba'atha Allahu ahada kamar yadda su aljanuna suna zato daga cikin su ba za a tashin kiyama ba ba za a yi safi ba haka ne ma waɗansu daga cikin mutane suna zato ba za a tashi ba ba za a yi a yin hisabi ba
وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا لمسنا السماء إن جسوا الجنة lokacin da kafin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya zo ai aljanu suna shiga sama su je su zazzauna su ji maganan mala'iku idan da wani abin da Allah zai yi su ainihin aljanun sai su ji in sun ɗauki magana guda ɗaya sai su zo da ainihin su ƙara casa'in da tara su kawo ma bokaye shi yasa wani lokacin saka ji boka ya ce za a yi kaza ya dace da abin da ainihin aljanu sun kawo mishi to da suna shiga sama suna rinka ji maganan ainihin mala'iku suna ji maganan da ana yi na Allah to amma ranan da an ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam an haife shi sai an ce to baki ɗayan sama a sa muta kuma ainihin yan gadi tsakanin mala'iku da ainihin tauraro saboda shugaba ya zo za a zo da Qur'ani za a rinka yi wahayi wahayi zai zo daga sama shi manzon Allah ya riga ya zo ba a son wani aljanu kuma ya shiga sama saboda haka sai an samu a sama yan gadi to shine a nan wannan ayan su aljanu lokacin da sun ga haka da suna shiga sama suna jin magana amma tun da sun zo an sun ga an yi bulokin sama ba shiga shi suna wannan magana wa inna lamafinan sama'a mu mun kasance muna ainihin hau sama a wa inna lamafinan sama'a mu da muna shiga sama a فوجدنا
فوجدنا ملئت حرسا شديدا وشهبا فوجدنا ملئت da muna shiga sama muna zauna muna zan zauna a ciki amma yanzu kuma gashi mun zo mun sami sama muli'at harasan shadidan wa shuhuba yanzu ga sama kuma yanzu an muta kuma tsaro mun same da mun zo shiga sai mun ga ainihin saman kuma duk gashi an tattare muna shi an sa duk masu ainihin tsaro a ciki shine fawajarna ha muli'at mun sami ita sama ta cike tana cike da ainihin shuhuban tauraro muli'at aratan shadidan wa shuhuba da ainihin masu tsaro manya-manya mala'iku kenan wa shuhuban ga kuma ainihin tauraro duk an zuzzuba su ne masu tsaro an ce idan ka ga ainihin wani tauraro ya yi fal irin mai kaman a wutan nan to wani aljanu ne na so ya shiga sama da ta gan shi shin zafin shi ta kone shi daga ainihin ina so ya shiga sama ita wannan tauraro sai ta bi shi ta kone shi daga ya zo ya fadi a kasa ina ga hannun shi ko gefen shi ya shanye ko na kone shine ainihin wannan aya yana faɗa ma ina gaya ma ina ba mu labarin yanda kasancewansu aljanu da suke yi kenan wa inna lamasna samaa fa wajadnaha muliat harasan mun sami da tana cike da masu gadi harasan masu gadi kenan sune malaiku wa shuhuba da kuma tauraru duk an sanya su sune masu gadin sama saboda da annabi Muhammad ya zo tunda annabi ya bayyana za a saukar da Qur'ani kar su shiga su ji wani magana wanda za a zo da shi su ma zo su ce ai su maga labarin da sun ji ya yi da Qur'ani saboda haka saboda ma'aiki ya zo an sa gadi a sama da mala'iku da ainihin sauraro
وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع wa inna kunna naq'udu mu mu kasance da muna zazzauna gurin da ana magana muna rinka ji magana in ji su mu ainihin aljanu kenan da muna zazzauna a cikin saman nan muna rinka ji magana to gashi yanzu kuma an sa muna yan gadi an hana mu shiga mu zauna mu ji magana
فمن يستمع لا يجد له شهابا رصدا ballan a baman lame ne baman lan yajid a lana yajid lahu shahabar rasada amma yanzu da muna shiga muna zauna muna ji amma yanzu idan mun tashi shiga alana a yanzu najillahu shihabar rasada muna same tauraru rasadan suna tsare suna sun sassa ainihin wato tsaro rasadan wato sun zama to masu tsaro a wannan sama amma da muna shiga cikin sama muna zauna muna ci magana amma yanzu gashi duka tauraru sun zama ma wasu tsaron sama ba ma ba mu da dama mu shiga amma da muna shiga mu zauna mu ji maganan ainihin mala'iku mu ji maganan Allah mu zo da shi amma yanzu gashi duk an samu a sama tsaro har da tauraru duk sun zamanto masu tsaron sama
وإنا لا ندري أجر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم رشدا to wannan abin da yake faru yanzu wannan abin zamu ce ana nufin sharri ne da mutanen da suke ƙasa ko alheri yanzu su aljanu kenan suna gaya ma junansu masu shiga ainihin sama yanzu sun ga an daddare suna ce wa inna la nadari uridu a uridu a sharru min bi mafilali am arada bin rashada wannan abin da ya faru a saman nan ana nufin alheri ne da mutanen ƙasa ko kuma sharri ne da gashi muna je muna ji magana muna kawo musu to yanzu kuma an hana shiga sama din to wannan alheri ne rashin shigan wannan ko kuma a'a sharri ne to ai alheri ne a wurin su kuma da ai zuwan su suna shiga sharri ne suna zuwa da shi amma yanzu tun da ai alheri ne Allah ya riga ya tura manzon Allah shine alherin su ba su sani ba to su suna zaton wanne ne a ciki tun da an hana su shiga alheri ne hana su shiga ko dai sharri ne tun da ainihin da suna shiga me yasa suna faɗa wannan inna la nadari asharru urida bi man fil ko ana ana nufin sharri ne da wanda suke ainihin kasa am arada bihin rashada ko ana nufin shari'a ne da su
وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك wa inna minna salihuna akwai daga cikin mu mutanen kirki aljanu wa minna duna zalik akwai wanda kuma ba mutanen kirki ba shi ma aljanun kamar yadda ka ga mutane akwai mutumin kirki a cikin mutane haka ma a cikin aljannu akwai mutanen kirki haka kuma a cikin su akwai mutanen banza akwai kafirai akwai mutanen kirki akwai mumine shi yasa zaka ga idan an je gurin masu irin ruqiyan nan ko sai muka ai amma kamar masu faɗa irin na masu iskokin na wannan ƙarya ne wani wani ƙarya ne zai hau su iska ya ce wai wai wai yar yar maroko yar merona ko yar merona ko yar merona ko ta ta shiga ko ya shiga wai na su kawo wannan na bayani kawai amma akwai ruqiya da ana yi idan aljanu sun shiga domin suna shiga jikin mutum manzo Allah ya faɗa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana Madina a watan Ramadana yana ainihin a litikadi sai matan shi ta zo mishi gaisuwa a cikin masallaci a cikin dare to a cikin daren manzo Allah sai yana zaune da matan shi sai ga wa'yansu sahabbai su biyu sun zo wuce da sun ga annabi sai sun tsaya can sai suka juya da suka juya sai annabi ya ce ku dawo ku dawo ku dawo zo ku gani kar ku ce na ina tare da matan wani ne ko wata mata ne ta zo mata na ne wance saboda ku kuta manzo Allah sai sahabbai suka ce ya rasulullah kasha ba mu yi ka da wannan ba sai ya ce a'a ba ku na ji ba ina ji muku da shaidan ne domin abin da na ce in ba ku zo kun gani ba kuna juya baya sai shaidan ya shiga jikin ku ya muku wasu wasi ku ce ai kun ga annabi da wata mata da daddare kuma a cikin masallaci da saboda haka sai annabi da yana gaya musu cewa maganar da annabi na gaya musu yana cewa ai shaidan yana shiga jikin mutum kamar yadda ka san jini yana cikin mutum a cikin jikin mutum yana yana yana yawo to haka ma shaitan yana yana shiga cikin mutum ashe yasa ga Allah ce a a nemi tsari daga a mai waswasi a cikin zuciya shine shaitan to saboda haka a kamar yadda ainihin wannan aya yake faɗa su aljanu sun ce ba su sani ba alheri ne ga mutanen ƙasa ko dai sharri ne wannan abin da an hana su shiga sama
كنا قرائق قددا وإنا منا صالحون ومنا دون ذلك كنا درائك كددا akwai mutanen kirki a cikin mu akwai kuma wanda ba mutanen kirki ba kunna dara'ikan kidada mun kasance mu ma akwai hanyoyi ɗariku ɗariku kidada daban-daban su ma a ciki akwai ainihin yahudawa akwai nasarawa akwai musulmai akwai majusaya akwai yan kaza yan kaza kamar yanzu haka musulmai a ce muka wannan musulmi ne wannan ce ainihin a ba yahude ne wannan ce muka shi dan ɗarika ne wannan ce dan shi kaza ne to haka su ma kunna dara'ikan gidada mu ma a cikin mala a cikin mun aljannu mun kasance akwai hanyoyi daban-daban wanda kowa yana bi a cikin ainihin aljannu ba shi yasa zaka ji mamaki kwanaki baya zaka ji an ce maka maulamu shehu ɗayar wajibo ya ba wayansu aljannu ɗarika sai mutum yi mamaki ce to ina ne ya gansu to ga kun aina cewa kunna ɗarayika gidada mun kasance mu a cikin aljannu akwai masu hanyoyi daban-daban akwai masu wannan bin wannan hanyar akwai masu bin hanyar musulmai akwai masu bin yahudanci akwai masu bin nasaranci akwai masu bin ɗarikanci na kadiriya na menene shazaliya akwai masu bi ainihin tijjaniya duk suna nan kamar yadda har mutane haka to su aljanu suke haka
وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وإنا وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض mu dai kan muna zato ba za mu tsere ma Allah a cikin ƙasa ba zan nuji da lafi lalle walan nuji da lahu walan nu'jizahu haraba gudu mu kuma a walan nu'jizahu haraba ba za mu samu inda ma za mu gudu mu ce za mu kuya ba in ji su aljanu
وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به wa inna lamma sami'na al-huda amanna bi su aljanu suna ce lokacin da mun ji shari'a mun ji qur'ani a wurin manzon Allah a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amanna bihi mun ba da gaskiya da qur'ani da manzon Allah mun yarda da annabi shine annabin karke mun yarda da Allah shi kade mun yarda kuma da abin da yake karantawa suka ce sun yarda sun ba da gaskiya bihi da ainihin abin da annabi ya zo da shi da kuma manzancin shi Mhm.
فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا man yumin billahi a bi rabbi a fala ya kafu baksan wala rahaka duk wanda ya ba da gaskiya man yumin billahi a mhm من يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا man رهقا yumin bi rabbihi duk wanda ya ba da gaskiya da ubangijinsa wato shine Allah a fala ya kafu baksan ba zai ba zai samu tsoro wani ainihin tawaya ba wala rahaka kuma ba zai samu tsoron wani abin da zai zamanto na halaka ba mhm وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون wa inna minnal muslimuna akwai daga cikin mu musulmai inji su aljanu wa minnal kasidun akwai kuma ainihin kafirai masu busasshen zuciya wanda ba imani a cikin su فمن أسلم فأولئك تحروا man رشدا aslama fa ulaika taharau rashada duk wanda suka ba da gaskiya daga cikin su fa ulaika taharau rashada wa'annan sune wanda suka yi kirda don shari'a kuma sun shari'a daga cikin su aljanu kenan وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا amma alkafiruna ba kanu ni jahannama hada ba amma masu busasshen zuciyar nan kafiran nan ba kanu ni jahannama hada ba kasancewar su su ne kiraren wutan da za a zuba su a cikin ainihin jahannama ya zama da su ne kiraren ainihin jahannama ba kanu ni jahannama hada ba sun kasance su ne kiraren wutan jahannama su waɗanda suke kafiran nan daga cikin su waɗanda suke masu busasshen zuciya ba imani to su makomansu ainihin wuta ne za a zuba su kamar yadda Allah ya ce a cikin Qur'ani la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'i Allah ya ce zai cika wutan jahannama da mutane da aljanu Mhm.
وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غلقا Allah wai saqamu ala tariqati Allah ya ce duk wanda sun yi daidaito sun daidaita akan hanya mai kyau hanya madaidaici Allah ya ce la askainahum wallahi za mu shayar da su ma'an gadaka ruwa mai daɗi mai kyau inji Allah
لنفتنهم فيه linaftinahum fi su ma Allah ya ce za mu jarabce su ne za mu jarabce su ne ainihin wanda suna cikin daidaito a kan hanyar nan za mu jarabce su a cikin wannan hanyar mu ga za su tabbata a kan hanyar saboda haka kai musulmi Allah ya ce ba zai barka kawai ba sai ya jarabce ka kamar yadda Allah ya ce wa nabal wannakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samara wa bashir sabiri alladhina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allah ya ce zan jarabce ku da wani abu na tsoro na sa muku tsoro a sai ana ta ji tsoro bi shay'in kina min al-khawf wal ju'i zan sa muku ainihin wani jarabawa na yunwa zamanto abinci ya karanci ko ya tsada warjuyi wanda ka minan muwali zan sa muku ainihin jarabawa kuɗi ya zamanto ya karanci a hannun mutane ko ya yi wahalan samu duk Allah ta zan jarabce ku da wannan a walan fusi zan jarabce ku da mutuwa a ran ka yawaita mutuwa kaga alloba ya zo mutane suna kawaita mutuwa walan fusi wasamara zan jarabce ku da kayan abinci abin da kuka noma ya zamanto ba shi da yawa gashi kun sa abu amma ba za a sami abin da yawa ba sai Allah ya ce wa bashir sadi amma masu hakuri ainihin bushara alladina idza asabatu musibatu wanda musiba in ya same su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda suna faɗa kenan su daga Allah ne kuma daga Allah ne suke kuma za su koma ga Allah wato wannan abin daga Allah ne sun sani kuma sun sun koma ga Allah suna neman Allah ya musu sauki to Allah ya ce wannan shine kalman da ya ba al'umma Annabi Muhammad ba wata al'umman da an bata wannan kalma an ce duk wani abin da ya zo muka ba mai kyau ba ko na musiba ko na jarabawa idan kana gan shi kawai ko ka shiga ciki to ana so ka ci gaba da wannan kalma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah ya ce duk wanda ya wannan idan wani musiba ko jarabawa ya same shi in ka faɗi wannan to Allah ya ce maza maza zai mai maka da abin da ka rasa kai da abin da ka hani an jarabce ka kai hakuri abin da ka rasa Allah zai baka abin da ya fi wannan ai akwai ummu salma mata manzon Allah sunan mijinta abu salma ana mutu kunya da a ummu salma to mijinta jarumi ne kuma mayaƙi ne an tafi yaƙi sai aka mushi an mushi jina-jina a cikin yaki amma bai samu ya shahada a gurin ba an ɗauke shi an kawo shi gida yana cikin jinya lalle ummu salama ta tabbata mijinta zai bar duniya to manzo Allah ya zo ya gashe shi sai ummu salama da ta ga manzo Allah ta ga halin Abu Salma sai ta fashe da kuka tana cewa annabi ya ce ummu salama me yasa ke kuka sai ya rasulullah Abu Salma ina tunani idan ya bar duniya ina ne zan samu jigirin shi mutumin da yake jarumi mai kula da ibada yana tare da kai bai saba muka ba kuma gashi yanzu ina kallon zan rabu shi zan samu wane ne irin shi shike nan sai manzo Allah ya ce mata a a ummu salma baki san abin da Allah ya ba al'ummar mu ba idan ainihin jarabawa ko musiba ya same su su karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shike nan annabi na bar gidan abu salma Allah ya mishi wafati Allah ya karbe shi Allah na karbe shi da ta gan shi sai ta zo ta duba shi ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ta ruba shi an zo an mishi wanka an mishi likafani an kai shi manzo Allah ya mishi sallah an ji an binne shi ana gama ta zo sai ta kaba tana gama ta kaba sai manzo Allah ya aika ya ce yana son ta annabi ya ce yana son ta abin ya bata mamaki ta ce ni ne kuwa annabi ya aika ya ce a gaya mutu ta ne shi ne na sunta sai ta ce to a gaya ma manzon Allah tana da wani abu guda uku a gaya mishi ko zai iya ta ce to yana so ya ji ta ce ita ba tana da yara na biyu kuma ita ne kishi ne tana da kishi na uku kuma a ta akwai abu guda uku ne ta faɗa wa manzo Allah amma daga ciki ta ce ba ta da yawan yara kuma na biyu ita mai yawan kishi ne na uku na manta abin ta gaya wa manzo Allah sai manzo Allah ce a gaya mata yaran da tana da shi ai shi uba ne na kowa da kowa a duniya wannan yaran nashi ne kishi kuma inda ta yi kishi akan shi ai halas ne mata ya fi na so kenan su yi kishi a kan mazajensu su yi musu abu mai kyau ai shi ana so aka saboda haka ya ce in haka ne shi zai mutu maganin wannan ba damuwa shi kenan ta yadda azan auren azan a daura aurenta da manzon Allah da Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bai bata abin da ya fi Abu Salma ba ya bata yanzu ba Abu Salma ba in ma an tafi lahira ko yana duniya Abu Salma ba yanzu yana zamanto ba shi da dama akan matan shi kuma domin Allah ya ce a azwajuhu ummahatuhu matayen manzon Allah sun zama iyayenku yanzu Abu Salma ma ainihin Abu Salma yanzu in ya zo ko an je lahira ita Abu wane ne Ummu Salma ta zama uwan shi gidan da zata shiga shi ma ba zai kusa kusa da gidan ba yanzu fa matan manzon Allah saboda haka wannan karma shine ainihin abin da Allah ya bamu shine Allah ya ce nafsinahum fi zan jarabce su ma wanda in sun samu daidaito a kan hanya saboda ka kai musulmi karka ce a'a an jarabce ka a Allah ce komin imaninka komin daidaituwanka akan hanya sai an jarabce ka shi yasa wanda an fi jarabce su ma annabawa ne sai kuma wanda suna bin su sai wanda suke bin su sai wanda suke bin su zai ga jarabawan wani annabi kai ba za ka iya ɗauka ba abinda amma wani annabi na jarabawa kai ba za ka iya ɗauka ba yanzu abin annabi ayuba ba muna karanta kisan shi ba da an tashi mutum ne mai kuɗi ga ainihin ‘ya'ya ga abinci lokacin da Allah tashi jarabce shi sai aka a lokaci guda aka kashe mishi yara domin shi shaitan ya ce a kai ubangiji Allah kana yabon annabi ayuba cewa mutum ne mai haƙuri ba haka Allah ce ina wajadna sabira ba in nimal abdu go sai ce to in dai mai hakuri ne gashi ka ba shi dukiya ka ba shi ƴaƴa ka ba shi lafiya ya zaka ce mai hakuri sai ce to zaka ga ko abin da zan jarabce shi shi kai shi dan zaka ga hakuri shi shike nan lokaci guda ƴaƴan shi baki ɗaya sun mutu shi ɗaya ya zo ya same shi ya shiga cikin ainihin siffan mutum ya zo same shi a kai ayuba annabi ayuba kaga abin da ubangijin ka yayi yanzu me kake yace wallahi na gode mishi ce na gode mishi sai ce Allah ai ka bashi tun da ka kashe mishi ya ka bashi da dukiya ne lokaci guda daya shi ma dukiyar an raba shi shi shi daya sai ka zama mishi a kaga ubangijin ka fa dukiya baki daya ka rasa shi yace na gode mishi ce alhamdulillah sai saka ce ma ubangiji a to ai ka bashi da lafiya ne ka bashi da lafiya ne ina jin da lafiya ai wannan da ya ce alhamdulillah ga lafiya sai ya sake kuma tafe lafiya jikin shi baki daya ciwo tun da ciwo ya kama shi matan shi da kowane su mutane mutane a gari ma suna kyaman shi matan shi duka sun so rabu da shi sai matan shi guda daya karke ma zama a inda yake ya gagara an ɗauke shi an kai shi bayan gari ne matan shi ta kai shi gudu suna zaune ana jinya ko ina in an taɓa zai kai tsotsa na fita jikin annabi ayuba sai annabi ainihin shi ɗaya ya ce a'a annabi ayuba yanzu haka take ubangijinka ka ce ubangijinka kuma gashi ya baka da ciwo da dukkan ko ina ciwo ya ce wallahi na gode mishi sai ya ce ma Allah to ai ka bar shi ma gashi da harshe ma yana ta ambatonka sai Allah annabi ayuba tun da ya ji ana so a taba mishi harce sai ya roƙi Allah anni masaniyar lurru wa anta arhamur rahimi ya ce Allah ka taba ni da ciwo amma ban taba ji wannan ciwo abin damuwa ba amma wannan harshen da ina ambatonka in an taba min shi tun da na ga kamar za kai wurin da za taba mini harshe in hana ya hana ni ambatonka to fa cuta ya taba ni kai mai rahama ne ina so ka mun sauki tun da haka ne shikenan sai Allah ce ka girgiza kafanka domin akan haka ma ka duba yana cikin halin nan matan shi ta kaɗe ta rike shi ta rike a cikin a cikin duk mutane sun gudu a gurin shi amma lokacin da ainihin abubuwa sun yi ya neme ta ya neme ta bai ganta ba ko ta je wani abu nuna mishi ruwa ne kafin ta zo ta yi jinkiri na abin da yana yin ibada da shi ruwan da yake dan samu ana yana yin ibada da shi kafin ta zo lokaci ya kure da ta zo sai ya ce wallahi sai na muke gura da dari a'a sai abin ya bata mamaki kowa ya yi gudun ka sai ni da na rige kuma ka tare da mun bulala da ni sai da mata wuce ta bashi ta bashi shi kada ya daji to nan da nan ubangiji da yana so ya bashi lafiya sai ya ce urkul birjika haza muktasilun farijin farijin musharaf ce ka motsa kafanka yana motsa sai ga wani ruwa ya fita mai kyau ya ɗiba yana sha yana shafa jikin shi sai ya zama tan ya zama kyakkyawan mutum an kawo mishi riga mai kyau ya sa sai matar za shi ta shiga cikin gari kafin da dawo ta tunanci ka yanzu in bar mutumin nan ni kaɗai kuma ba kowa wurin kila wani dabba zai same shi cinye shi barin koma ta koma sai kaga mutum kawai gashi kyakkyawan mutum ya fita karai ba ciwo a jikin shi da tana tambayin shi da Allah malam baka ga wani mutum ya ce a nan ba ya ce ai ni ne abun ni ne abi na ayuban da kin san shi na shi ne abin shi kuma yanzu ina jira za ku ke kula da dari da na ce zan miki to shi ne Allah ce kun wa kun biye ni duka rizqan ko بيدك اضغثا فاضرب به ولا Allah تحرج ce ka kama bulala kawai ka kama guda ɗari ka haɗa ka buga ta sau ɗaya shike إنا وجدناه Allah ce mun صابرا.
same shi duk abin da mun ma annabi ayuba mun same shi mai haƙuri نعم العبد Allah ce madalla da wannan bawa إنه domin shi أواب mai yawan koma ne ga Ubangiji. Da saboda haka a nan ayan Allah ce li nafsi na wufi zan jarabce ku a cikin istikaman da kun samu. Saboda haka daga ce a'a ai mu mutanen Allah yaya kuma ana ta jarabce mu ba mu da kuɗi ba mu da kaza a'a Allah din ina so ya gani haƙurin ku ne a cikin tafiyan Allah zaka tafiya cikin Allah ka ce kuma kana so ka ji daɗi a'a akwai masu wani masu cewa tafiya cikin shehu akwai wahala ko akwai daɗi da saboda haka ba ba za a samu istiqama ba sai an samu imtihani jarabawa iri iri a zo a zage ka a- a ci muka mutunci a muka wannan Allah na so ya gani kai zaka yi hakuri ko ba zaka yi ba zaka ji tarihin bayan Allah yanayin da suka samu izaya suka yi mamaki na karanta tarihin Maulana Shehu Ibrahim Shehu eh, Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu an ce a cikin rayuwar shi tun da ya tashi da Allah ya fara bashi wannan makami bai zauna lafiya ba har ya koma in ya gama da wannan imtihani sai shiga wannan in ya shiga imtihani wannan sai shiga wannan ya shiga na yan uwa da ya gama sai ya shiga kuma na abokanan gaba haka haka to saboda haka Allah ta linafsi na hunfi don zan jarabce ku a cikin istiqama in ji Allah kamar yumin da rabbihi go ومن يعرض عن ذكر ربه فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ومن يريد عن ذكر ربه فدو wanda ya kauda kai an zikirin rabbihi نسلك عذابا duk wanda ya صعدا kauda kai daga ambaton ubangiji na suluku zamu sanyi zamu shigar da shi azabar rasada a- a- azaba wanda sa'ada wanda yake abin hauhawa wanda rasa sa'ada wani azaba ne an ce yana cikin wutan jahannama an ce wani dutse ne yana na cikin wutan jahannama an ce ƴaƴan mutanen ƴan wanda an sa su a cikin wutan jahannama an ce shi kanshi wannan dutsen yana cikin wuta ne kuma shi ma wuta ne kuma za su rika hau suna hau mutum ya hau ga wutan yana yana yana kama yana kama yana ta wai zai fita sai ya kama wutan tana tana gasa shi tana kona shi sai sake kuma faɗa ciki to haka ne Allah ya ce yan wuta haka za su sa akwai wannan dutse wanda yana cikin wuta suna kama wai suna zo su fita wutan sai sun kama suna tafiya kuma shi baki ɗayan dutse fa wuta ne sai sake kuma faɗa cikin wuta azabin sa'ada wato ainihin azaba wanda suke abin hauhawa suna hau suna faɗa ciki
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا مسلاتي ɗakin Allah ne فلا تدعوا مع الله أحدا ba a kira mutum ɗaya ciki saboda haka idan mutum ya shiga masallaci iyakan abin da yin ana so a yi masallaci a cikin masallaci ka yi ibada ka ambaci Allah ba so a shiga masallaci a cika kama hira na duniya laifi ne mutum ya shiga masallaci yana yana ta hira a cikin masallaci ba gurin zaman hira ne ba kuma ba a kira mutum ɗaya a cikin masallaci in ba Allah ba ma'aiki ne matsayin shi Allah ya haɗa da shi tunda ainihin Allah da ma'aiki haka suke saboda haka ba zai ba zai yiwu ka kira Allah ba annabi ba shi yasa a masallaci a zaka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan muhammadar rasulullah in ka zo iqama sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah idan ka zo tahiyya zaka gama zaka ce at-tahiyyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu as-salawatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu shi kadai ne an halatta ka kira shi a cikin masallaci amma in ba haka ba ba yadda wani mutum daya ka kira shi a cikin masallaci kuma ɗakin Allah ne duk wanda ya gina masallaci ba nashi bane na Allah ne in dai ka kwashe kuɗi ka gina masallaci to ba naka bane ko ka mutu ba wani yaronka ko wata yariyanka ko matanka da za ba ta gadon masallaci na Allah ne saboda haka ba shi a cikin kayan kowa duk lokacin da mai kuɗi kowa ya gina masallaci to ba nashi ba ya zama ɗakin Allah iyaka tsakanin shi da Allah shi ma Allah ya gina mishi aljanna
وإنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا وإنه لما قام عبد الله وإنه الأمر إن شأنه يجي إن جاء الله يجي آه كان أب- كان وإنه كان كان وإنه لما قام عبد الله وإنه لما قام عبد الله ya al'amarin shahid yayin da ainihin wannan bawan Allah ya tsaya annabi Muhammadu ke yayin da ya tsaya ya da uhugo yana kirawo su shi annabi Muhammad domin wannan suna Abdullahi ba wani sunan da annabi ya fi so kaman wannan suna domin sunan da Allah na kira shi kenan Abdullahi saboda haka shi annabi ba wani sunan da ya fi so kaman Abdullahi wa innahu lamma kama Abdullahi ya da uhu yayin da wannan bawan Allah ya tsaya yana kirawo su zuwa ga Allah كانوا يكونون عليه لبدا kanu ya kuruna alaihi libada su wayannan aljanu da annabi Muhammad ya tsaya yana musu wa'azi a wannan gurin da mun yi magana wato walin muniya an ce lokacin da annabi yana musu wa'azi ya kira su yana gaya musu Allah an ce sai suna ta sauka suna sauka suna sauka sun zama to kamar libada ka san ainihin libadi abin da ake shimbada kan abin zama kamar ainihin doki ba ana ana sa mishi ne ko ce mishi me suna abin siddigo to haka ne yadda ake shirya ainihin abin zama akan abin zama to haka ne su wayan na aljanu wannan na kan wannan wannan na kan wannan wannan yadda kana kana shimbiɗa abin zama shine libada sun kasance haka wannan na kan wannan wannan na kan wannan suna jin kiran da annabi na musu su ainihin aljanu kenan Mhm.
قال إنما أدعو ربي Qala inna ma ad'u rabbi abinda annabi yana cewa ina kirawo ku zuwa ga ubangiji na ولا أشرك به أحدا wala ushriku bihi ahada ni ban hada kowa da ainihin Allah in ji shi manzon Allah قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ni annabi yana cewa la amliku lakum ah, la amliku lakum darran ni ban mallake wani cuta a gare ku ba wala rashada ko shiriya ba ni dai annabi ne dan sako ne saboda haka annabi sako ne Allah ya tura shi isar da sako shiriya kuma na gurin Allah ne idan annabi ya isar da sako shiriya kuma Allah ne mai shiryarwa shedan shi mai fatarwa ne mai fada fatarwa ne amma ba shi ne mai fatarwa ba Allah shi ne mai fatarwa amma shi ma ya zo ya faɗa ga aikin da zai yi mummuna ga aikin da yana ce a yi mummuna amma fatarwa ba shi ne mai fatarwa ba Allah ne mai fatarwa Mhm.
قل إني لن يجيرني من الله أحد ولنجد من دونه ملتحدا ni lan yujira ni min Allah ahadan abinda manzon Allah yana cewa su Qurayshawa suna ce ma manzon Allah ai mu idan ka yadda zamu zo mu ainihin kare ka zamu kiyaye ka sai annabi yana ce ka gaya musu ya Allah na ce ka gaya musu kul ni lan yujira ni min Allah ahadan ai mutum daya ba zai iya kiyaye ni daga azabin Allah ba in Allah ya ce zai mini lan yujira ni min Allah ahadan wala najida min dunihi ahadan eh walan najira min dunihi mutahada ko ba za a samu mutum daya wanda zai ainihin a koye ni shine mutahada wato wanda zai koye ni in samu maka a wurin shi ba ba za a samu ba in ji manzon Allah
إلا بلاغا من الله ورسالته illa balagan min Allah wa risalati illa balagan sai dai ni kawai mai isar da sako ne manzo Allah sai ni dan sako ne na Allah in isar da ainihin abin da Allah ya yi ke da shi illa balagan min Allah sai dai isar da sako na Allah wa risalati da kuma sako da manzancin da Allah ya tura mini ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها Kuma أبدا ya ci Allah wa Rasulahu duk wanda ya saba ma Allah da manzon Allah. Mhm.
فإن له نار جهنم خالدين فيها Inna أبدا lahu nar jahannama to wanda ya saba ma Allah da manzon Allah to fa ga shirin da Allah ya mishi fa inna lahu nar jahannama akwai wutar jahannama Allah ya shirya mishi shine masaukin shi fa inna lahu nar jahannam jahannama khalidin fiha abada zai shiga cikin wutar jahannama har abadan wanda ya mutu da saba ma Allah da manzon Allah bai imani da Allah da manzon Allah ba Mhm.
حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف نصرا وأقل عددا hatta yi zara au mayu a nuna har lokacin da Allah zai nuna musu abin da ya musu alkawari shine azaba Allah zai nuna musu ranar da suna ce ba shi ba shi din nan to Allah har zai kai lokacin da Allah zai ce to azaban da kuna ce kuna karyata din nan gashi zai nuna musu
قل ندري أقريب hatta yi zara au mayu a nuna fasayalamuna من أضعف ناصرا وأقل wanda عددا ya lamu ya san man al'abu natira wanda yake da ainihin raunin taimako wa aƙallu adada wanda ke kuma yana da ƙarancin ainihin adada wato ainihin abin da ana magana na ainihin kidaye na adada na kidayewa in ji Allah zan san wanda ke da ainihin wannan karanci a wurin a wurin su in ji Allah قل ندري أقريب ما يوعدون أم نجعل له ربي أمدا kul a kulin adari to ni ban sani ba in ji annabi a am eh أم يجعل له ربي أمدا a قل ندري kul an adari shi annabi yana cewa ban sani ba amma yi aduna abinda ana muku alkawari na na azaban nan yana na kusa ne shi azaban da kuna kuna ji ina faɗa muku din nan yana kusa ne ni ban sani ba Allah ne ya sani a أم نجعل له ربي ko أمدا dai ubangiji ya sa shi da nisa ne ya sa mishi ainihin a madan guri mai eh, lokaci mai nisa ne to shi ne ya sani ni ban sani ba عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا alimul gaibi shine ya san abin da ke koye fala yuzhiru lil gaibi ala gaibi ahada bai bayyana ba mutum daya abin da ainihin ya koye ba shi Allah shine ya bar ma kanshi abin da yake koye sai kuma wanda ya ga dama ne zai sanar da shi amma duk abin da yake koye sanin shi na gurin Allah ne in ji Annabi Muhammad
إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا illa manirtara daga cikin wanda ana sanar da su gaibu da ainihin Allah ya ce alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibi ahada ba zai bayyana da ainihin gaibin shi ga mutum daya ba sai da illa manirtara sai wanda Allah ya yad- ya yadda da shi ya yadda da shi min rasuli ko daga cikin manzanni a wanda Allah ya yadda da su a cikin manzanni akwai wanda ana sanar da su gaibu manzo Allah yana daga cikin wanda Allah ya yarda da shi kuma yana sanar da shi abin da yake na gaibu illa malaka da bin rasuli sai dai wanda yake yarda zai daga cikin manzanni na inji annabi inji Allah dai yana sanar da shi ainihin abin da yake na gaibu فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا innahu yasluku min bayni yadayhi wa min a min kalbi wa min bayni wa min bayni ma yasluku min bayni yadayhi wa min kalbihi rasada a Allah ce muna shigar da shi a gaban shi da bayan shi mu sanya mishi ainihin masu tsari saboda abinda ana zuwa wa manzon Allah da shi ana ba shi kariya saboda kar wani ya shigar da wani abinda yake ba na Allah ba a ciki saboda haka wannan yana nuna cewa manzon Allah ya san gaibu cewa akwai wani da ana ce wai shaidan annabi na karatu har ya zo ya shiga mishi da wani magana wannan aya yana nuna cewa ba haka ba abin da ke tsakanin gaba da da bayan manzon Allah ana ba shi kariya saboda manzanci ba wani mutumin da zai shiga cikin maganan Allah tsakanin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم li alama an qadab lahu don su san cewa fa lalai fa mun isa da sakon Allah Mhm.
وأحاط بما لديهم Allah ya kewaye duk abin da ke gare shi shine ilimin abin komi ilimin ainihin komi ne menene Allah ya kewaye ilimin ilimin shi da komi komi Allah ya san su وأحصى كل شيء kuma عددا ya keɓe kowane abu Allah ya san yawan mutane ya san yawan aljanu ya san yawan ƙasa ya san yawan ruwa ya san yawan itace komi a kididdigai da wurin Allah yanzu ruwan da za a yi a wannan shekarar Allah ya san miliyoyin ruwan da za a zuwa mana abin da za a ci a wannan shekara za a yi tsara za a zai tsara Allah ya san yawansu komi Allah ya gurin Allah ya rike ya san yawansu mala'ikun da Allah ce ba wanda ya san yawansu shi Allah ya sani sadakallahu alazim سورة المزمل مكية وثمان وعشرون آية sai gobe a shiga maganar muzammil Allah ya gafarta mana abinda mun kuskure Allah ka yafe mana abinda muke daidai Allah ka ba mu ladan shi Amin.
akwai tambaya akwai tambaya to bismillah
kana maka bara fatan malam ya sha ruwa lafiya mai tambaya yana tambaya mai da magana da malami mutum ne mahaifinsu ya gina masallaci da ya gina masallaci din ya zo yi wa fati ko sai da ya mutu Mm.
an zo sai gwamnati za ta yi hanya aka wurin ta rushe ta ba da kuɗi Mm.
su kuma sai magana sun ci ai babansu ne ya gina masallacin Mm.
lalai lalai su ne a ba su kuɗin wannan masallacin Mm.
har ma sun karɓi kuɗi
ai ba ai masallaci ba ba gashi Qur'ani ya ce wa annal masajida lillahi ko to ai gurin ba nasu ba na Allah ne eh kudin nawa ne ne wa annal masajida lillahi masallacin wane ne idan ka gina ya zama naka ne ai an ce ba za a yi gadon shi ba sai dai abin da za a yi inda wani abin da ya shafe masallaci sai a je da kudin a yi amfani da shi amma mutum ba zai ci ko sisi ba saboda ainihin kudin ba na gado ne ba kuma ba na wani ba ne na Allah ne sai a je kuma ya aikin Allah da shi sai a duba wani aiki ne na Allah wanda Allah yana so sai a yi da kudin Ehe, saboda masallaci mun ce nawa ne har Allah ana gadon shi Na.
to yaya kayan shi za ce za kuma raba ba na ba na mutum ne ba ba na kowa ba ne kudin za a koma da shi ko a kai baitul mali idan kama akwai irin yadda ana cewa asusun musuluncin nan sai a ji a zuba saboda wani aikin musulunci zai tashi sai a ɗeba kudin a yi amma ba wani wanda za a ce za a ba shi kudin a ce wai saboda baban ka ne ya gina to ai ba gida ne ba haka nan da magana mai tambaya ne ta daga sun kasa kuɗin har ma sun kashi gaba ɗaya in sun yi da rashin sani ne wuce Allah ya gafarta musu in kuma sun yi da sanin su ne to ba ruwan mu musa a fasa abin da Allah zai musu ba ko ko na'am ko da su yi bala'i sai su ci kayan Allah ne a ba haka ba sai tambaya na gaba mutum ne yana da ciwon ido a kowane rana yana sa magani sau uku a idanunsa sai har azumi ya zo ya shiga to idan ya sa maganin ciwon idon da rana yaya matsayin azumin shi yake nan ya sa ina jin abin abokan ina jin shi a makogoro to azumi ya lalace amma kuma in yana sa ne kawai ba komai malamai sun ce ba komai na sai tambaya na gaba mutum ne ya tashi a azumi na farko ya yi suhur amma bai yi niyya ba ya tashi ne su razi amma bai yi niyya ba yi ba a'a shi niyya yana ina ne eh to ya rige niyya kuma ka ta gaishe su a kowane mai na bukata ya yi zuhur da niyan mai ya yi niyan abin shayi mutum ya ce wai na waidu a da'a sau fardo da sau ramalana salati na yauman autisa wa ishiru na yauma yawa saboda haka ba ba ba niyya yana baki ne ba mahallin ainihin niyya shine zuciya yanzu mutum ya yi alaula ya shiga masallaci zai yi sallar azhar ya san zai yi sallar azhar ne sai ya ce nawaitu salatu zuhri Allahu akbar a ba haka bane kana shiga kawai ka rike kai niyya a zuciyanka shikenan tun da kuma alaula na maka niyya zaka yi sallar azhar ne in ka riga shiga ka ce Allahu akbar kai niyyan sallar kenan amma ba sai ka ce wai na waitu kaza kaza ba wannan kawai eh, yarwatawa ne guri ɗaya ne kawai an ji annabi ya yi niyya da lafazin baki lokacin da zai aikin hajji manzo Allah ya zo miƙaci a zurhulaifa da zai haɗa aikin umra da hajji sai an ji manzon Allah sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam wasallam.
ya ce labbaikal umrata wal hajji wa aramtu bi halillah wannan ne kawai an ji annabi ya yi talaffuzi har waɗansu sahabbai sun ji annabi ya yi umra da hajji ya hada haji da ya hada umra da haji shi na cikin da kirani to wannan irin wannan hajjin da annabi ya yi kira kirani ya hada umra da ainihin haji a cikin lafazin shi ya faɗa amma duka inda ainihin niyya in an ce maka zaka yi niyya a zuciyarka in ka kulla shi ke da kai niyya kuma kaga wannan kaga za yi zai tafi a umra da aikin haji ne abinda yana kan mutum idan ya yi umra a cikin watan aikin haji zai bai da rago guda ɗaya ne kawai ko rakumi ɗaya amma annabi ya kore rakumai ɗari rakumai ɗari shi ne an tafi da shi a cikin aikin hajjin da ya yi na wadayi shi da kanshi ya soke guda 60 60 annabi ya soke 63 shauran 20 da nawa a'a shauran a cikin dari ya soke 63 ya rage nawa shauran kuma sai ce masu yadda na ali ka je ka ainihin soke da hannunka malamai na balaga sun ce sittin da uku nan yana nuna cewa shekarun da annabi zai yi ke. Kuma shekarar na ya bar duniya, kuma abin da ya soke kenan ya soke rakumi sittin da uku da hannun shi. Shauran talatin da hudu kuma ce da bakwai ya ce ta yi na ije ya soke, amma sittin da uku shine manzon Allah ya soke. Kuma shine iyakan abin da ya yi a cikin rayuwar shi, shi ya yi shekara sittin da uku. Sai na wa bakar shekara sittin da uku. Umar ma 63, Aisha ma sai da Aisha shekarar ta 63. Abin da suka yi, Abubakar 63, manzo Allah 63, Umar ma 63, Aisha ma 63. Domin da ta zo annabi ya aure ta tana Madina, shi ta kasan ta zama ta daɗe a duniya yi. Annabi ya aure ta tana ‘yar shekara bakwai ne, an ba shi da. To an ce shekaran da ya tafi da ta Madina tana ‘yar shekara goma. domin an yi an kafin a tafi hijira ne an yi auren ta wani sun ce tana yin shekara goma wani sun ce tana shekara bakwai to amma san da an je madina tukun manzo Allah ya fara sado da ita tana yarinya karama to kaga manzo Allah ya batta a duniya tana da shekara ashirin to bayan manzon Allah ta zauna ta kusan shekara arba'in da nawa kenan da uku shi yasa ta zauna har lokacin da sayyidina Ali yawo halifarci tana da rai sai da Aisha Allah ƙara mutu yadda. Amin. Ramar tafiyar. Alhamdulillah.
ومن صلى ليلة الرابعة من شهر رمضان wanda ya salla a wannan dare na hudu na Ramadana أربع ركعات raka'a hudu يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب kowane raka'a fatiha daya وقل يا أيها الكافرون ثلاث مرات kul ya ayyuhal kafiruna uku a kowane ainihin raka'a نعم. لا يقوم من مقامه ba za ka tashi a inda kayi sallan ba حتى يغفر الله sai ذنوبه Allah ya gafarta muka laifukan da kana da shi baki daya كلها baki daya وكتب الله له Allah zai rubuta maka ثواب الزاهد ainihin ladan masu gudun duniya
ثم يقرأ يا وهاب ya wahabu ya wahabu Sai- sai- Mhm.
صلى ركعة هدو فاتحة Mhm.
قل يا أيها الكافرون أكو Mhm.
يا وهاب ده.
To Allah muna Allah Allah ka ba mu alkhairi
الحمد لله الحمد لله الحمد لله Istighfari goma salati annabi goma Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta wa iyayenmu iyayen iyayenmu Allah ya gafarta musu damuwa Allah ka dauke mana damuwa ina bara ishar Allah ya tsare mu Allah ta zama da ka samu lafiya marasa lafiyar da suke kwanci fatin lafiya Allah ka ba su lafiya mutum da ke lafiya Allah ka kare mana lafiya shi goni Allah ya saka mishi da alheri Allah ya kara mishi lafiya ya kara mishi fahimta ya kara mishi hazaka zuri'an da Allah ya bashi ya kara Allah ya kara mishi hazaka bijahi da super lahi wanda suka karkoke kokin sa wani sa da biya wasu bukatunsu